الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilul huda a nan da magaran unguwar gawan katare muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi idan bu manta ba yau muna sha tara da watan rabi'ul awwal shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in hijira annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda shi ya daidai da 27 da watan 11 shekara ta 2018 miladiya. Muna cikin wannan Sura mai tarin albarka wadda ake ce ma Suratul Anbiya. Mun yi bayani a satin da ya wuce da muka fara kan Sura, dangane da wasu suke ce mata Suratul Dikir. Muna cikin aya satin da ya wuce mun tsaya a kan ayata goma sha biyar za mu tashi dai za mu koma baya kaɗan za mu tashi kan ayata goma sha ɗaya saboda wasu dalilai don mu gama karatun za mu tashi kan ayata goma sha ɗaya insha Allah a cikin suratul anbiya ni Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أسرفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين
Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da ba mu labari bayan mun ji bayanin dukkan annabawan da Allah ya aiko daga cikin mutane ne, mazaje ne daga cikin mutane. kuma mun ji bayanin cewa suna zuwa kasuwa kuma suna cin abinci kuma wanda duk suka ƙibin ubangiji a al'umma annabawan da Allah ya aiko Allah ya halakar da su sai Allah ya ce wa kam qasamna min qaryatin nawa muka karya muka halakas min qaryatin daga alƙaryoyi garurruka daga ƙaryoyi kanat zalimatan wadda take ta zalunci kanta Allah ya aiko mata annabin ta ƙibin shi wa an sha'ana ba a da haƙauman akharin bayan su sun kuce mun kau da su sai mu rayar da wasu mutane daban ku duba mutanen da Allah ya halakas mutanen annabi salihu mutanen annabi lut mutanen annabi nuhu mutanen annabi ga sunan dukkan wanda Allah ya aiko suka nema sai an kawo musu abu na hujja na aya aka kawo musu kuma suka kibin Allah Allah ya halakar da su to a nan akwai bayani ya ‘yan uwa musulmi dukkan al'ummai irin bala'in da sharrin da musibar da suka yi Allah ya gama da su ya shahe su ya halici wasu a bayansu a yanzu a cikin al'ummanmu ana wannan abu a yanzu a cikin al'ummanmu ana yin wannan zunubin da suka yi in ba don Allah ya yi alkawali ba zai shahe mu ba ai da tuni da tuni an gama da tuni magana mu ta ƙare dukkan fitinar da ta wuce da suka yi da aka shahe su aka halakar da su wasu aka ragalgaje su da azaba to a yanzu a cikin al'ummu ma'ana misali ɗan kankan nan mutanen annabi lot da suka zamanto suna luwatsi saboda wannan alfasha wadda ba ta da kyawo mugun alkaba'ib mugun abu Allah ya shahe ƙasar gaba ɗaya aka tutsa aka ɗaga su gaba ɗaya aka rikice su sun ma'amtar na alaihim hijarata min sijjid Allah ya ce kuma muka musu ruwan duwal watsu na wuta aka daddabe wurin magana su ta kare da babban su da yaron su da mace da da da tsoho da ya- da da- da- da yaro gaba daya dan kan wannan fitina ta ci gaba a doron duniya a yanzu ana yin ta ko ba a yin ta kiri kiri har rajista ake ba su kiri kiri wasu yan luwaɗi ne mugun abu la haula wala quwwata illa billah daga ciki akwai wanda aikin su katare su baka ce zakka su saya da siya manya in an ida kato kayi noman banza ai ta kwasa ai ta kwasa in an zo sai da sai a sa tiyalle a baka ce a baka ce a- a- ko a sa kilo a sa mai wani abu da kasa ya dinga ja Allah ya halakar da su daga ciki akwai wanda dan tsananin karfi hutowa suka yi suka ce ma annabin nasu ya zo da Allah sun shirya Allah ya aiko musu iska ta dinga tiltila su tana kafa su daga cikinsu akwai wanda kawai mala'ika aka aiko da asuba ya musu kyaliya ɗaya aka ce musu kai shi kenan duk sun mutu gaba ɗaya sun mutu wallahi bin mu iya tsere ma Allah wa ma ya alamu jinu da rabbika illahu babu wanda ya san adadin rundunar ubangijin ka sai shi dukkan wannan da Allah ya halakar da su kuma sun saba ma ubangiji subhanahu wa ta'ala wa an sha'ana Allah ya ce sai muka rayar da wasu a bayansu wa an sha'ana ba'adaha bayan alƙarya wannan ƙauman akharin wasu jama'a daban sai Allah ya ce mi falamma ahassu ba'asana duk lokacin da suka ga azaban mu ta zo musu kamun mu na azaba ya zo musu turmuzizi idahum minha yarkudun sai ga su suna tserewa suna gudu ji suke gudu wannan za su tsere ma Allah ina ba su isa ba kaji sai Allah ya musu ga tsaye ce la tarkudu kan ma ku gudu ku bar ku daina gudu mana warji'u ila ma utriftum fi ku koma wannan gurin inda aka yi ni'ima da ku aka arzuta ku aka ba ku dabbobi da kuɗi aka ba ku kaza da kaza ku koma gidajenku mana wa masakinukum da gidajenku la'allakum tus'alun wa taqila a tambaye ku sai Allah ya ce qalu ya wailana duk lokacin da azaba ta zo sai su dinga cewa qalu ya wailana ya kai can mu inna kunna zalimin lalle mun zamanto daga cikin azzalimai ya wailana inna kulla zalimin haka suke ta faɗi azaba ta taso azaba ta taso suna ya wailana bancin da sun ci karansu babu baka sun yi abin da suka ga dama sai da suka ga ranar ƙin dillallanci magana ta ƙare fir'auna kanshi da yake shi Allah ne ko lokacin da da ya zo mutuwa da ya ga lalle mutuwa zai ya yace amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi حتى bani إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين
wa ana minal muslimin kaji wa fir'auna ne yake faɗi wa ana minal muslimin ni ina cikin musulmi hatta idza adrakahu al-gharq lokacin da yaga durmiya ta zo turmuzizi ba koma ba yace a a, ai nayi imani babu macancancin amma ibada da gaskiya sai Allah nan da banu Isra'ila suka yi imani da su da shi ni ina cikin musulmi haka fir'auna yace aka ce ina
الآن وقد الآن.
أصبت وكنت من المفسدين al'ana sai yanzu al'ana sai yanzu wa kad asaita kayi banna ka cika ranka ba babbaka kayi abin da kaga dama ka zamanto daga cikin masu banna sai yanzu wannan imani baya ma amfani فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية kaji وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون Allah ya bashi bayani cewa al-yawma nunajjika bi badanika yau za a tsere da gangar jikinka li takuna liman khalfaka aya dan ka zamanto aya alama ce ga wanda suke tun gaba bayanka wanda za su zo bayanka anan akwai wata ruwaya cewa su su mutanen ji suke fir'auna bai mutuwa kuma ji suke yi ruwa bai iya kashe fir'auna saboda ya iya ruwa ya iya nutso to dalilin irin ayo duka hujjojin da suka tabbata aka jeho gangan jikin shi kowa zuwa gan shi fir'auna ne a mace ga yana ruwan ne ya kashe shi a wane wa ma ya alamu junudu rabbika illahu to haka al'amarin Allah yake tahiya Allah yake falamma ahassu ba suna mun ga nan gurin ko aka ce qalu ya wailana suke cewa ya kai can mu inna kunna zalimin mu mun zamanto daga cikin azzalimai amma kamun mu wuce zancen fir'auna akwai wata magana a nan gurin wanda ya kamata mutane su gane ta muna ji ana cewa aka ce wai fir'auna lokacin da zai ce la ilaha illallah wa jibril ya kwaso laka ya cafka mai a baki ya ce laka
Wani ya ce la ilaha illa ya ce la.
wannan zance ne kitabun ra'asi ne laka hausa ce ko ba hausa ba ce hausa ce laka zance ne kawai na mutane shi dai ga abin da Allah ya ce ya ce ya ce Allah ya ce fir'auna ya ce ya yi imani babu matancancin amma ibada da gaskiya sai Allah nan da banu Isra'ila suka yi imani kuma ya ce wa ana minal musulmin ni ina cikin musulmi ko shi magana da ya faɗi amma bai ce balaka wannan zance ne na malam na zamna a tirmi an gane ke ko قالوا يا ويلنا
inna kunna إنا كنا ظالمين fama zalat وما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Fama zalat tilka da'awahum, ai, wannan maganar tasu ba ta gushe ba a bakinsu, suna ta faɗi, suna ta faɗi, menene suke faɗi, suna cewa, Ya wailana inna kunna zalimin, kai canmu, mu dai mun zamanto daga cikin azzalimai, suna ta faɗi, hatta ja'alnahum hasidan, har lokacin da muka maida su kamar hasidan, in an ce hasidan kamar kayan gona wanda a shifka wanda aka kalace, hamidin a zube a ƙasa. in an yi kala tumu da sauransu ba zuda su ba ake sai an hallakar da su kenan har sai an hallakar da su suna wannan ya wailana inna kunna zalimin lokacin da suka tuba lokaci ne wanda tuba baya musu amfani mu ma an loka an dora mana lokaci wanda in muka tuba a wannan lokaci tuba baya mana amfani wani lokaci ne in ɗaya daga cikin alamatu sa'atul kubra ya bayyana domin bayani malamai sun ce hudawar rana daga yamma shine na farko duk radda ka tashi ka juya ka ga rana ta huto daga yamma a daga ran nan duk tuban da kai ba amsa saboda haka ka tuba kamun rana ta huto daga yamma sharuɗin tuba guda nawa ne guda nawa ne malam a cikin mi a ahadari ko a kawaidi malam mai ahadari abdurrahman Allah saka mai da alkhairi ya kawo uku kuma akwai uku wasu sharɗoɗin tuba guda shida ne ya ce wasu rodin taubati a nadama alama fata nadama akan abin da ya wuce kai ta nadama damun ba kai ba wani ya ce Allah ya'uda ila zambin da niyya ba zaka koma ba gurin zunubin wannan wa an ya turka ma'asiyata fi sa'atiha ya bar saban Allah a cikin lokacin in kana mutalabbisan biha in ya zama to mai cuɗanya ne da saban Allah ya daina kawai wa an ya tuba qabla tulu'i shamsi min magribiha yahu ya tuba kamun hudawar rana daga muhwadatta wa an ya tuba bil ikhlas ya tuba kawai dan Allah ne ya tuba ba wani sa shi ba so iya ko wani kwadai zuwa wani ya bashi wani abu ya fara sallah daga ya samu abun ya daina ya tuba da kahurci ya fara sallah saboda kwadayin ya samu zakkan musulmi misali ko kuma iya ga wani abu za a bashi sai ya tuba ya daina to wannan ma tuban shi bata yi ba na ƙarshe na shidda shine raddul mazalim sai ya maida ma wanda ya zalunta zalumcin shi duk tuban da kai abin da ka ɗauka na hannun wani sai ka maida mai kayan shi sai ka maida mai kayan shi a nan maganar take malamai sun yi magana da yawa akan wannan babe magana da yawa akan wannan babi raddul mazalim kuma mun yi bayanin cewa daga hanya uku ne kadai wata sil'a take koma hannun wani in ba hanya uku bane duk yanda za a yi sai ka rama mai kayan shi yanzu wannan salulai a ce ta alaran mace in na ɗauke ta ba daga hanya uku ba to sai na rama mai kayan shi ranar kiyama hanya ta farko in ma in saya in saya da kuɗi na hanya ta biyu in ma ya bani kyauta ko saraka hanya ta uku in ma ina gadon shi ya mutu in ci gado in ba haka babu wata hanya ta hudu duk yanda wani abun wani ya koma hannun wani ba ta hanya wannan guda uku ba sai ya rama mai kayan shi ranar kiyama saboda haka dauke ta ka'ida an gane da kyau ko sharɗoɗin tuba guda nawa ne guda shida ne sai Allah subhanahu wata'ala ya ce وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ الله ولاتخذناه من لدنا
لو أردنا كنا فاعلين أعيد الآية لو أردنا لو أردنا أن نتخذ الله لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين
Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa ya ce wa ma khalaqana sama'a wal arda wa ma wa ma bainahuma la'ibin ai bu mu halicci sammai ba da kasai da abin da suke tsakanin su bu mu halicce su ba dan wasanni la'ib wasa ba dan wasanni ba muka halicce su ko menene in Allah ya yi shi da kai dalilin da Allah ya yi shi ummi ne ne kaga Allah ya yi to da kai sababi kenan abin da aka yi ba dan sababin komi ba shine an yi shi dan wasa kawai Allah da ya halicci sammai da ƙasai ya gaya mana dan me ya halicce su a cikin wata aya inda Allah yake Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما Allahu akbar Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati Allah nan wanda ya halicci bakwanin rufai rufi rufi na sama guda bakwai wa min al-ardi mithlahunna haka ko- cikin ƙasa ma kwatankwacin su bakwanin rufai yatanazzalu al-amru bainahunna yake sabkar da wahayi a tsakaninsu ya halicce su wannan lita'alamu dukkan wannan lita'alamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa inna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma kenan wannan da lalace ala kala- kamali ilmihi wa qudratihi yana nuna mumu cikakken ilimin shi da cikakken ikon shi don wannan ya halice su lita'alamu don kusan lalle shi Allah ala kulli shay'in qadir mai iya ne a mai iya yin komi ne duk abin da kwakwallo ka zata iya sawwara maka Allah ya iya yi kai wani abin kwakwallo ka bata isa bata sawwara maka shi kuma Allah ya iya yi himana akwai abin da kwakwallo mu bata iya gaya mu kamar abubuwan da Allah ya ma mutanen kirki 'yan aljanna tanadi a cikin aljanna Allah yake cewa cikin hadisul qudsi a adattu li ibadi nayi tattali ga bayina ma la ainu ra'at abinda idanuwa bata taba gani ba wala udhunun sami'at wala kunne bai taba jin labarin shi ba wala khatara ala qalbi bashar wala ya dosanu da tunani a zuciyar dan adam zuciya bata isa ta dauki wannan tunanin jin daɗin da yake ciki aljanna wanda Allah ya mana tanadi Allah kai mu Allah sa muna ciki فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون babu ran da ta san abin da aka mata tattali na jin daɗi sakewar abin da suka zamanto suna aikatawa ka gani ka sawwara akwai abin da ƙwaƙwalwarka da da da, da zuciyarka ba su isa ba su tunano shi su tsinkayo shi to Allah mai iko ne a bisa shi wannan kenan ɗaya na biyu Allah ya san komi a ilimin shi ya san komi yana ganin komi wa yubsiru namlata fi jinhi layali dajiya muqtadirun zu rahmatin wa akhidun bin nasiya Allah yana ganin tururuwa san tururuwa a bisa falamin dutse da dare da dare in shimka ɗaya ta faɗo Allah ya san da ita kuma ya san ganye ɗaya a cikin maina ya faɗo da dare mafi dare duhu Allah ya san da shi kamalin ilm na Ubangiji subhanahu wata'ala kenan ya halitti sammai da ƙasai don ya nuna mana cikakken ƙudurar shi da cikakken ilimin shi cewa shi mai iko ne a bisa dukkan komi samman nan da ƙasan nan in ka duba kai da kanka ka san ba abu wanda ya yi su ya isa abota ta mai ku duba gini namu ma nan gine-gine wannan yanzu a gina masallacin wannan sai an kirayo su ina les entrepreneur la ina sai an kira su Musa sun duba a ga karhe nawa za a sa a nan wancan masallacin da ya faɗi kun san me yasa ta aka yi karahunan ne da aka sa an sa Ferde 6 ko Ferde 8 ne a lorke saman eh, rihin ba ya fi karhin wannan sai ya rubza duka tsarin duniya ma ya ko gani in za a yi gini ku duba in za a yi gini hawa arba'in wani irin fondation za a mai he sun tsara architecture sai sun tsara an yi plan an yi me wani irin karhe za a sa siminti kura nawa za a zuba mai ta rere wani irin rere tsakuwa a kowanne sai an wanke ta sai Allah ya zo dora sama kawai eh sun marji albasara karratai ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير aka ce duba ka taba ganin inda ta yanke ta fado sun marji albasara kuma sake dubawa karratai ni sau biyu ganin ka zai dawo khasi an yana tawafe bai gaba inda ta fadi Allah subhanahu wa ta'ala shi ya kafa ta wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam والأرض بغير عمد ترونها
Allah ya ce shi ne ya halicci sammai da ƙasai ba tare da amad ba, amud shi kiki rukuni, fili, babu abin da ya tsare su kuna gani kuma kowa ya san. Wata rana, annabi sallallahu Alaihi wasallama lokacin sallar alfajir ya yi, kun san ɗakin annabi sallallahu Alaihi wasallama kusa yake da masallaci. Idan Bilal ya ida kiran sallah lokacin za a tada, yakan shigo ya ce, Assalatu ya Rasulallah, lokacin sallah ya yi ya ma'aikin Allah. da ya shigo sai isko annabi sallallahu alaihi wasallama gurin sallar shi ta dare iya zamna bai tashi ba ya ce assalatu ya rasulallah lokacin sallah ya yi ya ma'aikin Allah ya yi bude ya shigo sai isko annabi ya yi kuka ya yi kuka ya yi kuka da dare ya jika gemun shi da kuka hawaye ya jika haɓar shi ya zuba kuka da yawa bilal ya kalli rasulullah ya tausaya mishi ya ce ya rasulallah a tabiki wa kad gufira laka ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhkhar yace ya rasulallah kana irin wannan kukan kana irin wannan kukan alhali Allah ya aiko ya ce ya gafarta ma zunubinka wanda ya wuce da wanda baka yi ba ma da wanda ma ko ka yi afallahu anka lima abinta lahum Allah ya gafarta maka gaba daya kuma kai ta wannan kukan ya rasulallah kun san abin da annabi ya ce mai ya ce ya bilal afala akunu abdan shakura ba zan zamanto ba bawa mai godiyar Allah Allah ya gaya mana tuni ya gafarta ma annabi sallallahu alaihi wasallam ko wani abu aka yi sai ka ji afukin zai zo da fari tukwana zancen ya zo mu yayi lokacin da Allah yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam afallahu anka lima adanta lahum kaga sai da afukin ya zo Allah ya gafarta ma to me yasa kai kaza ko kuma Allah ya gafarta ma don me ka ba su izini to haka na irin wannan abubuwa sai da gafarai kamar yanzu yaro ya zo zaka bashi kashi sai ka ɗauko bulala ka sa tuni ka tsorata shi to sai wani ya kawo bulala ya ce kai mai da bulala wannan kuma ya zo kenan tuni zuciya shi ta saki ya san dai ba abu gwan shi afallahu anka inda Allah yake bashi tasliya annabi yace ma bilal ya bilal unzila ilayya al-bariha ayatun min al-qur'an jiya da dare an sabko mun wasu ayoyi na ga cikin alkur'ani yace fa wailul liman qara'aha wa lam yatadabbar fiha kai co ga duk wanda zai karanta wannan ayoyin bai tsaya ba yayi tunani a cikin su kai can wanda zai karanta su bai tsaya ba yayi tunani a cikin su wani ayoyi ne sai annabi ya karanta ma bilal inna fi khalqis samawati wal ard السماوات والأرض واختلاف اللي- في الليل والنهار لآيات لأولي الألباب Allah ya ce lalle a cikin halittar sammai da ƙasai da tattanzawar dare da yini laili wa nahar yini da dare kun ga yanzu lokacin sanyi ne yini ya yi yawa dare ya yi yawa yini ɗan kaɗan ne daga an shiga lokacin zahi r- yinin ya yi yawa dare ɗan kaɗan ne kenan dole a dinga lura da lokacin sallah lokacin sallah sallah azhar lokacin sallar la'asar da inuwa jibril ya zo ya koya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba agogo bai jibril ya kawo mai ba mantar ya kawo mishi yake in katarar ta yi tazar ai ba ta mai ba agogo da inuwa aka gwada mai lokutan sallah daga inuwa ka ta karkata daga tsayanka da ka ta karkata lokacin azhar ya shiga hatta kai tsayanka daga ta huce ɗayanka la'asar ta shiga hatta kai biyinka sauran kuma lokaci ne na biyu in baka samu ba wannan shine zababban lokaci daga inuwa ka tayi ɗayanka zuwa na biyinka shine zababban lokaci na la'asar ba ka bari ba sai ta huce biyinka wannan kai sallah a laruri lokaci ne na biyu baka samu ba muhtari din sai kai a daruri to da inuwa saboda Allah subhanahu wata'ala shi yake sa dare cikin yini ya sa yini cikin dare lokacin da ya ga dama tulijul layla fil nahar wa tulijul nahara fil layl وتولج النهار في الليل Allah yake shigar da yini cikin dare a wani lokaci kamar lokacin zahi wa yulijin nahara fil layl kuma ya shigar da yini cikin dare a lokacin rani wannan hikima ce ta ubangiji yace inna fi khalqis samawati wal ard lalle a cikin halittar samai da kasai waqtilafil layli wan nahar da tajji caccanzawar dare da rana la ayatin li ulil albab akwai aya ga ma'abuta hankula su wane ne ma'abuta hankula الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم su ne masu ambatan Ubangiji kiyaman da tsaye wa ƙu'udan da kishin gide wa ala junubihim a bisa haƙarƙuransu ko da yaushe kalmar Allah ce a bakinsu ko da yaushe wanda shi Aisha take cewa salullah shisi'in na'al salullah shisi'in na'al ku tambayi Allah ko da ka tana takalmin ku ci iyakatai yanda zaka mai da duk tambaye ka gurin Allah komi kata na takalmi ka tambayi Allah kai ya raba ka da kata na takalmi wai kankanta abu da ta faɗi ka duba an ka shigo da da- da da dan soso misali ka zo tsakan mutane ya cire kaka in ka fara wurga kawai guda kana karkacewa ba daɗi sai ka ka kunyata ko da kata na takalmi to wannan ayoyin na halittar sammai da kasai na da na, na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afala akunu abdan shakura ba zan zamanto ba bawa mai godiya wai duk kukan nan da yake gode ma Allah ne yake sai Allah ya ce mene ويتفكرون في خلق السماوات والأرض rabbana ربنا ما خلقت هذا باطلا
subhana سبحانك فقنا عذاب النار kaji irin tunanin da mutum zai dinga yi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard suna tunani a cikin yanda aka halitta sammai da kasai cikin halittar sammai da kasai abin da yake zuciyarsu rabbana ya ubangijinmu ma halakta hada batila baka halicci wannan abun ba aka kare subhanak tsarkakakka ya Allah faqina azaban nar ka kiyashe mu da azabal wuta wannan siffal waɗanda suke tunani ne a irin wannan wanda annabi yace kai can wanda za su karanta wannan ayoyi ba su yi tunani a cikin su ba kenan Allah subhanahu wata'ala ya halitti sammai da kasai don ya nuna mana cikakken kudurar shi ikon shi da cikakken ilimin shi subhanahu wata'ala sai Allah ya ce mi kuma wa ma bainahuma ba mu ida ba aye wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su menene a tsakanin sama da ƙasa akwai rana akwai wata akwai yin ruwan sama akwai abubuwa da yawa a tsakanin sama da ƙasa suke sannan kuma dukkan wannan abubuwan Allah ya hore namu ne mu suke ma aiki Allah ya ce mine wa sakhara lakumush shamsa wal qamara da'ibain وسخر لكم الشمس والقمر دائبين wa sakhara lakumul layla وسخر لكم الليل والنهار كل يجري لأجل مسمى
wa sakhara lakum layla wan nahar wa atakum min kulli ma sa'altum وآتاكم ما من كل ما سألتموه Allahu akbar وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها alqur'ani kenan malam alqur'ani kenan alqur'ani kenan inna sanulki alayka إنا سنلقي عليك قولا قولاً ثقيلا fada ce mai nauyi fada ce mai nauyi mu komo wannan abubuwa gaba daya Allah subhanahu wataala yace sakhara lakum ash-shamsa wal qamara da'ibai ya hore mana rana da wata hal abada dindindin suna nan har lokacin da za a dauke kuma suna amfani ga jikin mutum kuma kowace hanya ta daban la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wala layla sabiqun nahar أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار da a ce rana ta kama wata yadda muke faɗi da yuni ya koma dare ke rana kenan wa kullum fi falakin وكل yasbahun في فلك يسبحون Allah ya ce kowanne akan hanyar shi yake tafiya ba su kwatsewa sannan kuma rana tana amfani a gangar jikin mutum so jiya mun sa buga wannan misalin akwai wasu abu da yake jikin mutum wanda take maida shi vitamin D na ƙarhi na na croissant a jikin mutum rana in ta buga mutumin da bai shan rana zaka ga ya koma mu ya lalace ya cakule kan ya dinga tarkadewa haka ko shibka in kai ɗaya a waje ɗaya a rana a cikin duhu a cikin ya ka gani dukkan amfaninmu ne wannan sannan Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ranmu ya karanto sahara lana sahara lakum ma fi samawati jami'an minu ya hore mana abin da ke sammai gaba ɗaya wa sahara lakum al-laila wan nahar wa atakum min kulli ma sa'altum ya hore mana yini ya hore mana dare yini mu je mu nemi abinci dare mu kwanta mu huta kuma duk abin da muke tambaye shi yana bamu dukkan abin da ke tsakanin nan nasu Allah ya hore mana su Allah subhanahu wa ta'ala yace wa ma khalaqana as-samaa wal arda wa ma bainahuma batila zalika dhannu alladhina kafaru الذين كفروا وويل للذين كفروا من النار to kun ga duka bayanin da ake su waɗanda suka kafurta suna zaton kawai Allah ya yi su haka nan ko kuma silanatir haka nan suka tabbata Allah kuma ya ce bai halicci sammai da ƙasai ba da abin da ke tsakaninsu a kakare wannan shine zaton waɗanda suka kafurta su haka suke zato kawai a banza aka yi su shi Allah subhanahu wataala in menene yayi da dalilin da yayi shi ya sa mai sababi dan me ya halicci mutum da aljannu dan me ya halicci bai halicci yace ba halicci jinna aljani wal wal- jinna wal insa da mutum illa li ya'budun sai su mun ibada abincin da zaka ci da ruwan da zaka sha Allah yayi garanti zai baka ba zaka mutu ba sai kwananka ya kare sai ka ci abinci dan me Allah yayi mun qaba'il qaba'il inna ja'alnakum يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير to kun ji bayani Allah ya ce ya ku mutane mu mun inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa mu mun halicce ku mace da namiji wa ja'alnakum shu'uban muka sanya ku taushik taushik wa qaba'il da kabiloli ba dan komi ba aka rarraba ku aka yi wannan farin mutum wannan jan mutum wannan masaran mutum wannan bakin mutum ko ba haka bane akwai bakin mutum duka wannan abin da aka yi ko kuma a cikin mutane ma a yi ƙabiloli a yi wannan ƙabila kaza ce wannan ƙabila kaza ce wannan bazabar mai wannan bahaushe wannan eh, batube wannan babarbare ga su nan dukkan wannan me yasa dan kal wani ya ma wani girman kai sai Allah ya ce li ta'arafu kawai dan kusan juna ne inna akramakum indallah atqakum mafi girman ku a gurin Allah wanda ya yi ku tsoron shi wanda ya yi ku tsoron Allah shine mafi girman ku a gurin Allah to kun ga Allah subhanahu wataala babu abin da ya halitta sai da ya sa mai sababi ya sanya mishi dalili me yasa yayi haka nan sai mi gaba law aradna لو أردنا أن نتخذ الله ولاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين ku duba aya wannan da kyau Allah subhanahu wataala yace da suke zaton cewa wasanni ne ko wasu abubuwa ne can daban ko mun halicci abin ba tare da sababi ba law aradna an nattakhidha lahawan ai da mun so mu dauki lahaw lahaw malaman tafsir sun mai fassara biyu wasu malamai suna ga lahaw almar'a mace ita ce lahaw wasu malamai kuma suka ce al-ibn ta da shine lahaw walad saboda ya talaha bihil almar'u da shi ne mutum yake sakankancewa ya je ya rabu da bauta da kyau da yana shagalar da shi yake shagalar da kai shi yasa aka sa mishi lahau anan shine kaulul jamhur law aradna an nattakhidha lahawan Allah yace da mun so mu kama da lattakhadnahu min ladunna ai da mun kama shi daga gurin mu can waɗanda suke gurin mu da can su jibrilu da su mika'il ko da can Allah zai zaɓi guda mala'ika ya ce jibrilu ko wannan kai ne ɗana to bai yi ba sai Allah ya ce mi in kunna fa'ilin ai ma kunna fa'ilin bu mu zaman to bu za mu kama ɗa in kin wannan na faici ma kunna fa'ilin sai aka samu kuma wasu har suke cewa wai Allah iya da da wa qalu takhadallahu walada وقالوا Suka ce- اتخذ الله ولدا سبحانه na'am ci gaba laqad ji'tum shay'an لقد idda جئتم شيئا إدا
takadu samawati تكاد yatafattarna السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا عند أول الرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أتيهم وعدهم عدا
wa kullu وكلهم آتيه يوم القيامة فردا
Allahu lokacin da aka ce Allah iya da ɗa, kun san wanda ya san abu shi ya yi tsoron shi. Yanzu misali kura ta shigo nan gurin, ba canhu bakinta a buɗe, sharisa ta shigo nan gurin, wa zai tsaya a masallacin nan. Amma sai kaga yaro ƙarami yari dai, me yasa saboda bai santa ba. mu kuma da muka santa ina alaramma sai mu bar masallaci da kuma farkon lokacin da aka ce Allah iya da ɗa a duniya sama da ƙasa su suka san waye Allah za su ragalgaje tsoron cewa an ce wai Allah iya da ɗa Allah iya da ɗa subhanallah subhanallah shine wannan ayoyin suke cewa wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada suka ce wai ar-rahman ya karbada laqad ji'tum shay'an idda ai kun zo da mummunan abu mummunan magana wannan magana ina tayi muni tir takadu samawati yatafattar wa tanshaqqu al-ard wa takhirru al-jibalu hadda ai sama ta kusa tsatsagewa ƙasa ta ragalgaje duwatsun wannan su zubo duniya ta cakule an da aulin rahamani walada don an ce Allah iya da ɗa ai muguwar magana ce muguwar magana ce tur da wannan magana wa ma yan bagilin rahamani an yă tafi da walada bai yi kamaci da Allah ba a ce iya da ɗa bai yi kamaci da Allah ba a ce yana da ɗa bari dai in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmanu abda duk abin da ke cikin sammai da a cikin kasai sai sun zo ma Allah suna bayi kowane ne kai duk girman kanka duk dukiyarka duk mulkinka sai ka zo ma Allah hufatan urratan gurla ba takalmi ba tuhuwa da sullu ba kaciya haka za ka tsaya gaban ubangiji sai ya tambaye ka duk girmanka wa ma yan bagilin rahaman an yattafi da walada wannan rana tana tada hankalin mutane wannan rana tana sa mutum ya yi kuka don tsoron da wani hali zai iske ubangijin shi la shakka duk mumuni in ya tuna shi kadai zai tsaya da shi da Allah kuma Allah ya mai magana dan annabi ya ce babu ɗaya daga cikin ku sai ubangijin shi ya mai magana babu interpret Allah zai ma magana kuma ka ji magana kuma ya tambaye ka duk abin da ka yi laqad ahsahum wa addahum adda Allah ya keɓance su ya kididdige su wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda in wane ne sai ya zo ranar kiyama yana shi ɗaya gurin ubangiji subhanahu wataala kuma ma ba wannan aya ba Allah yace law arada Allah an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha aida Allah ya so a ce ya kama ɗa lastafa aida ya sa ya zaɓi daga waɗanda suke mala'iku a wurin shi mimma ya haluku ma ya sha amma bai so ba ya haluku ma ya sha iya halitta abin da ya ga dama subhanahu wa huwal wahidul qahar kun ga wannan wahidul qahar shi kadai marinjayi subhanahu tsarkaka shi ubangiji shi kadai ne alwahid alqahar Allah ba ya da subhanahu ya tsarkaka sai Allah ya ce mi بل نقذف في ال... بل نقذف في الحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون Allah ya ce bari dai na ƙazifu bil haƙƙi alal batil muna aiko gaskiya ce akan ƙarya fa yadmughu sai ta rusa ta ta wargaza ta fa idza huwa zahik sai ga ƙaryar ta roshe ta narke wali kulli walakumul wailu mimma tasifun ku kuma da kuke siffanta irin wannan abubuwa na gare ku kai nan ko na azaba kaga nan gurin ibn taymiya yake cewa yana daga cikin mu'jizan musulunci baya kasaita ya girma sai lokacin da ake yakin shi duk lokacin da ake yakin musulunci to shi kuma a lokacin zai tashi ya hau ya hau ya hau ya tayi la yanmu bayyan mu sai lokacin da ake yakin shi ake tozartar da shi shi ko a lokacin zai tashi eh kuma ku duba sauwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aka yi da aka yaƙe shi aka yaƙe shi Allah ya kamo yahudu wasu samari wanda la ya khafuna fillahi law matala'im ba su tsoro a ce musu a cikin tahiyyar da aikin Allah Allah ya ce mun yi annabi ya ce mun yi magana ta ƙare haka suke kawai duk lokacin ku duba tarihin duniya duk lokacin da aka kuntata ma musulunci shi ku ya hi yaduwa eh wasu daga kabba daga tsaye gobe za su je su musulunta wanda da'awa ba ta je musu wasu ce wai menene musulunci wannan bari mu karance shi sai su karanta sai su ga a wannan ai shine addinin kirki sai su shiga duk lokacin da ake yakin musulunci lokacin musulunci kuma haɓaka yake domin annabi ya gaya mana sai ya kai mahudar rana da mafaɗarta miliyan nawa kuɗi nawa ake zubawa a gamu da su Musa da Ibrahim da da da da Mustafa da wane ne ɗiyan musulmin a gamu da su a dinga cuta ma musuluncin amma ina sun cuta sun kashe shi kurmus gaskiya binnan mai ce Allah ya ce fasayun fi ha.
Fasayun fi kuna sun matakunu alaihim hasaratan sun mai gulabu.
Wallazi na kafaru.
Wallazi na kafaru ila jahannama yuhsharun.
Kun ga wannan aye duk kudin da ake zuba don a yaki musulunci wannan aya tana samu muna jin daɗi Allah ya ce fasayun fi ƙunaha za su zuba dukiyoyinsu su zuba su zuba sun matakunu alaihim khasara kuma ta zamanto asara ce a kansu sun mami sun mayu gulabun kuma a rinjaye su wallazina kafaru ila jahannama yuhsharu waɗanda suka kafirta kuma jahannama za a tada su gaba ɗaya kenan kai in an zo ana musguna ma musulunci abinda zaka iya zaka yi man ra'a minkum munkaran wanda yaga mugun abu a cikin ku inji annabi falyughayyirhu bi yadi ya bada kashi ya hana ya hana fa in lam yastati in biya iya ba fa bi lisani yayi wa'azi a daina fa in lam yastati in biya iya ba fa bi qalbi ya bata rai ya huta daga gurin ya tahiye shi ya canza abin da zuciye shi wa zalika adhaful iman wannan shine ramnin imani ba ka iya ba komi to yanzu mun kai lokacin da sai wannan yanzu an tare hanya na ana ganga ka zo ka musu wa'azi ka sa lasifika kana ku ji tsoron Allah sauraron ka ma sun yi suna ganga misali su sauraron ka kuma kai baka isa baka zo ka ba su kashi su gusa sai dai ka bata rai ka tahiyya ka daga wurin ka tahiyya ka kalwata azaban Allah ta zubo tare da kai fushin Allah ya huto a wurin kai da kana tare da su to abin da zamu iya kenan Allah ya dau garantin tsare addinin shi ba dan Allah ya ɗau garanti ba da tuni Qur'ani an caccanza shi yanda aka caccanza Bible da su caccanza Qur'ani amma Allah subhanahu wata'ala shi ya ɗau garantin tsare alqur'ani babu wanda ya isa ya caccanza shi shine Allah yake bal naqzifu bil haqqi alal batil bal muna jeho muna aiko gaskiya ce akan ƙarya duk yanda aka binne gaskiya sai ta naso binne mai ce binnu binnu ta ki binnuwa eh sai ta hudo ku binne ta kullo ku binne ta kullo kun rasa yanda za ku yi sai a gidanka a samu wanda ya gane sunna eh an ba an ko ina kakku saurare kan ayi kaza kakku saurare su kakku yi kaza sai a gidanka a samu wasu bin sunna sak eh eh sunna sak bid'a tam tauhidi sak bin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam ita gaskiya bunnu-bunnu ce ta haƙi bunnuwa duk inda take sai ta huto kawai ku yi ta yi ku yi ta yi sai Allah ya hudo mutanen da za su ɗaga musuluncin nan musuluncin nan Allah yake tsare da shi ƙura'anin nan Allah ya ɗau garantin tsare shi ba wani mutum ba sai Allah ya ce mine min da
ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستهسرون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa lahu man fi samawati wa man fil ar- wal ardi ai nashi ne na gare shi man duk wanda yake cikin sammai da kasai kinnan nashi ne wa man indahu su ko wannan wanda suke wurin shi la yastakbirun an ibadati ba su girman kai ga ibadar shi wala yastakhsirun kuma ba su kasawa su yi girbi a cikin wasu abubuwan da Allah ya sa su su waye a can ya ishe kama misali guda baitul izza masallacin da Allah ya halitta ya ya- aka yi shi a can sama wanda kullum mala'ika dubu suke shiga shi kuma su huce gobe wasu ne su yi ibada su huce gobe wasu ne har tashin kiyama tun da aka halitta duniya kullum mala'ika dubu wafi ruwayatin dubu dubu saba'in an gane ko akan wannan su ba su kosawa ba su kosawa akan wannan ba su kosawa akan bautar ubangiji subhanahu wataala sannan kuma yusabbihuna al-laila wan يسبحون nahara الليل والنهار لا يفترون waɗanda suke wurin nasu mala'ikun suna ta tasbihi al-laila dare duka wan nahara da yini duka la yafturun ba su kosawa annabi sallallahu alaihi wasallama yace hadisin Anas yace atafatis sama wa huqqalaha an ta'ifta ma fiha mawdi'i shibrin illa wa fihi malakun malakun lillahi sajida sama ta ta yi nauyi sama ta yi nauyi annabi yace ya cancanta ta yi nauyi saboda babu a sama taki guda sai dai da wani mala'ika yayi sujada ga Allah ku duba saman nan fa babu taki guda inda zaka dora taki sai da kai mala'ika yayi sujada ga Allah subhanahu wataala to kal kai mana kai anan yo kal kai mana Allah tuni akwai masu mishi bauta in kai dan kanka in ka kiya dan kanka faman ya amal mithqala ومن dharratin يعمل khairan yara مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره duk wanda ya aiki kwatankwacin kiyashin zarra don kankanta kwatankwacin microbe shine zarra wanda ido ba ta gani in na alheri ne sai ka ganshi a takardar ka ranar kiyama ga ladanka haka kwatankwacin kiyashin zarra kwatankwacin microbe wanda don kankanta ido ba ta gani in na sharri ne hallo sai ka ganshi a takardar ka ranar kiyama kaga sai Allah ya ce mine amitta أم khadu اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون na'am لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون أم اتخذوا آلهة من, من آلهة من الأرض هم ينشرون كوكو أم إن ونن أي اتخذوا اتخذوا سوكا هوري اتخذوا آلهة سيسكا أوكي آلهة إيا ينجدا سوني غمكانسو من دون الله واندبا الله بسنا بوتا تاموسو هم ينشرون أي هم يرجعون أرواح الناس بعد موت sun ɗauka su ne za su maido su sada su rayayyun shirun na nashar ne ta dawa bayan mutuwa sun kama iyayen gida a ƙasa suna bautarsu suna cewa su za su maido su duniya ko kuma su suna iya tada matacce laukana fihi ma alihatin inda akwai wani Allah a cikinta fihi ma sama ko ƙasa su biyu wani Allah ba Allah ba illallah wanda ba Allah ba ai da fasada ta da tuni sa lalace da a ce akwai wani Allah yana da mulki irin na Allah iya da ilimi irin na Allah kuma ga Allah to ya za a yi al'adar masu mulki ce duk yadda ƙarhin su ya kai ɗaya sai an yi jayayya sai an yi faɗa wani ya kashe wani wani ya rinjayi wani to a ce akwai wani Allah kaka da duniya da yanzu ya muke wannan ya ce Afirka tashi ce wannan ya ce tashi ce shikenan sai a yi ta bambama- bambardama na sama ya zubo ruwa na ƙasa ya zubo wuta ina ruwan da ya san amime wannan ai shirme ne la ilaha illallah ai babu macancancin amma ibada sai Allah ya ce fa subhanallah sarkaka ubangiji rabbul arshi amma yasifun shine ubangijin al'arshi ya tsarkaka da abun nan da suke kwatan kwatan kwata shi ce Allah yana da da la haula wala quwwata illa billah Allah ba shi da da qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya musu Allah shi ɗaya ne Allah wanda zaka nufa da bukatar ka tabiya kuma lam yalid wa lam yulad Allah ba aihe shi ba ba kuma bai aihuwa ba kuma ba ya da tsara aboki promotional ba ya da promotional ko ɗaya Allah lam yakul lahu kufuwan ahad la yus'alu amma لا yaf'al يسأل عما يفعل وهم يسألون
na'am ci gaba أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون la yus'alu amma yaf'al ubangiji ba a tambaye shi akan abin da ya aikata wa hum yus'alun su kuma za a tambaye su kowaye kai sai Allah ya tambaye ka akan abin da ka aikata kuma amkin wannan dai nafsa am irin wanda ta huce ittakhadhu min dunihi aliha sun kama abun bauta wanda ba Allah ba qul hatu burhanakum ga ya musu hatu burhanakum ku ka hujjojinku hada zikiru man ma'iya wannan shine wa'azin da yake tare da ni ibada da take tare da ni ambatan da nazo da shi wa zikiru man qabli kuma da irin ibadar da waɗanda suke tun gabani na suka zo da shi ramu haro wani sura ba mun ce ba annabawa da ma'aika bi ikhtilati qaba'ilihim da caccanzawa kabilolinsu da caccanzawa yanayinsu da lokacinsu da maganarsu da halshensu da komi amma sun haɗu akan mi sun haɗu akan la ilaha illallah dukkaninsu sun kira akan aƙida shi ne annabi yace aka ce gaya musu wannan shi ne abin da ake kira akan aƙida gaba ɗayansu sun haɗu wannan sura tana gaya mana daga cikin abubuwan da surar nan take gaya mana bal aktaruhum la ya'lamun alhaq bari dai mafi yawansu basu san gaskiya ba shi yasa miƙiyasin da ake auna gaskiya da ƙarya ba yawan mutane bane sai ka ɗauke shi ƙa'ida ba yawan mutane ba ne ba ake auna gaskiya da ƙarya da shi malam babba kullu yana gaya mana ‘yan innan rududu daga kayi nan wuuu kaga mutane Allah ya ce aktar humla ya ake mafi yawan dubus sani ba dubus sani ba ba haka nan ba ne ba abinda ake auna gaskiya da ƙarya hujja ba yawan mutane ba shin wa'annan suna bisa littafin Allah ta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ingatattu ko ko ba su ba suke bisa yawan mutane ba shi bane gaskiya karancin mutane ba shi bane ƙarya mun buga misalin hadisin da annabi guda zai zo shi ɗaya ko duk mutanen shi sai wuta shi ɗaya sai aljanna Allah bai kama shi akan su ya yi da sako shi ɗaya ne mai gaske al'umma shi duka sun tai wuta shi ɗaya zai sai aljanna kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin irbad bin sari bin sariya ya mana yace wa azana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya mun wa'azi mau'izatan wani irin wa'azi wanda wajilat min halqulub zukatan mu suka gilgiza wa dam'at min haluyun idanun mu suka yi kuka saboda tsoron Allah muka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah ka annaha mau'izatu muwaddi'in kamar wa'azin ban kwana ne kake mana fa ausina kamar mun wasiya annabi yace usikum ina muku wasiya annabi sallallahu alaihi wasallama jibril ya zo ya gaya mai bayan shi wata al'umma ce al'umma shi za su rarrabu za su rarrabu gida 73 sai zai ta yi aljanna sai annabi yake ma sahabbai wasiya in lokacin wannan ya zo muku innahu man ya'ish minkum duk wanda ya samu tsawon kwanuka a cikin ku fa sayara ikhtilafan katira zai ga canje-canje masu yawa to ina za mu shiga sai ce alaikum bi sunnati wa sunnatu khulfa'ur rashidin ku damki sunnata da sunnatu khulfa'ur rashidin duk lokacin da ko ga wannan guri yayi za a zo ranar kiyama annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da wasu mutane a gurin tafkin alkausar a ba su ruwa su sha dan annabi yana ba mu da hannun shi madaukaki muna sha mala'iku su tsare mutanen wannan yace ummati al'umma ta ce mala'iku su ce ya rasulullah ba al'ummarka bane wannan bayan ka sun canza sun canza sun canza addinin gaba daya sun sa bid'o'insu sun sa ra'ayinsu sun sa abin da suka ga dama ba wanda ka je musu ba suka meke da shi daga nan sai annabi ya ce fasuhuqan suhuqa fasuhuqan suhuqa ne santa ne santa ni ba ni ba su ba ni ba su da fari ya zo da su amma da ya gani an ce sun canza me yace fasuhuqan suhuqa ba kai ba su annabi ya ce ba shi ba su saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama hanyar da za mu bi mu tsira ya gaya mana ita alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin addu alaiha bin nawajid wa iyyakum wal muhdathatil umur na'am aina ne muke
بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون fahim bal aktharuhum bar dai mafi yawan su la ya'lamuna al-haqa Allah yace ba su san gaskiya ba fahim mu'ridun kuma suna bujurto ma gaskiye suna ki kuma suna kira kal abu gaskiye sai mi gaba وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحي- إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون
Allah yace ai bu mu aiko ba min qablika tun gabanin ka min rasulin wani ma'aiki illa nuhi ilaihi sai mun yi wahayi gare shi annahu la ilaha illa ana lalle al'amarin yanda yake babu macancancin amma ibada da gaskiya sai ni in ji Allah fa abuduni ku bauta mini wa qalu takhadha ar-rahman وقالوا walada اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون wa ƙalu da suka ce ittakhadha ar-rahman walada ai Allah ar-rahman ya kama da subhana tsarkaka ubangiji bal bar dai wannan mala'iku ba ɗiyan Allah bane ba ibadun mukramun bayin Allah ne abin karramawa bayi ne wanda Allah ya karrama su ba ɗiyan Allah bane kuma ba maza bane ba mata bane dan kun ji an ce mala'ikatu kan ku ce mata ne wasu na cewa wai mala'iku ɗiyan Allah ne mata sun ji an ce mala'ikatu saboda sunan mata ne yake karewa da ta kamar fatimatu khadijatu aishatu yau nawa sunan maza yake karewa da ta akwai usamatu akwai hamzatu akwai mudrikatu akwai huzaifatu akwai talhatu duka da ta yake karewa kenan baya yiwa kawai bayin Allah ne na kun fayakun ku zamanto sai suka zamanto sai mai gaba لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ai ba su gabata da wata faɗa su su- su- su huce gona da iri su faɗi abin da Allah bai sa su ba wa hum bi amrihi ya amalun kuma abin da ya umarce shi suke yi la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba su saba ma Allah akan abin da ya umarce su abin da yace su yi suke yi ya alamu يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتدى وهم من خشيته مشفقون a nan gurin ya alamu ma bai na aidihim wa ma khalfahum Allah subhanahu wa ta'ala ya san abin da ke gaba gare su da abin da ke bayansu wala ya shifa'una illa limanir tada ba su yin ceto sai ga limanir tada wanda Allah ya yarda da aikin shi saboda haka ganganci ne kawai kai zaman ka kana tsimin ceto baka tsaya ba ka bi yanda Allah zai yarda da aikinka sai ka ya- an yarda da aikinka tukwana za a cece ka domin aikin naka da aka yarda da shi kuma bai isa ba ya kai ka aljanna sai da rahamal Allah amma ka zamna kawai bakka aikin da Allah zai yarda da kai kuma kai kawai tse- ceto kake tsumai a ina akwai ceto amma limanir tada sai wanda Allah ya yarda da aikin shi sai wanda Allah ya yarda shi kuma sai wanda Allah ya bada izinin a mai ceton ba haka bane kawai kawai ni ceto nike su mai Allah ba mu ceto Allah ba mu ceto in aikin naka a yarda da shi ka tsaya akan yanda annabi ya tsaida ka ka yi yanda annabi ya ce ka nesanci abin da annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam sai aikin naka ya yi daidai sai Allah da ikon shi ya sa a maka ceton suna nan matsayinsu masu yin ceton amma ba kowa ba ne za su ma ceton sai wanda ya yi aikin irin na annabi dalili gashi annabi anna- a cikin hadisin anas annabi zai zo da mutane mala'iku su ce mai ba mutanen ka bane sun canza bayan ka sai annabi ya ce musu mi fa suhuqan suhuqa ba ni ba su ne santa ne santa su suna da san mutanen su suna da san sun yi aikin kirki su kuma ba su kafa aikin su ba akan foundation na kirki foundation na kirki shine littafin Allah da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ingatattu da qaulu salafus salih sai Allah ya ce mine liman irtada wa hum min khashyati su kuma a cikin tsoron Allah mushfiqun suna matukar tsoron Allah subhanahu wataala mala'iku tsoron Allah suke yanda ya kamata anan za mu tsaya abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure Allah sha shi daga zuciyarmu ya gafarta mana ya Allah muna roƙonka dan girman zatinka dan iyawarka dan kai ka sani mu bamu sani ba Allah ka sanya wannan karatu ya zama sabon shigan mu aljanna gaba daya ya Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ko mun dacin ta Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun dadin ta ya Allah ka jikan mu ka jikan iyayen mu ya rabbal alamin Allah ka biya bukatunmu da mu da masu saurare ga baki daya rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an amanu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Thank you. wala kusa kuga